ya tambaya me yasa aka ce a kyale su a kau da kai daga gare su kan ma a tsaya sauraron su duk abin da ma suka faɗa a ce eh ku tashi ku tafi na abin da zama da ku tashi ku tafi an ji domin su na jasa ne shi yasa shi mu kamalin ittisali kenan ko kazir azanta ne li hubsi badini saboda munin badinin su shi mutum badinin sa ne ke kawata shi koya munana shi wanda duk zuciyarsa take tsarkakakkiya to sai a gan shi tsarkakakke sai zama tsarkakakke ko da ma a zahirin an gan shi kamar ba tsarkakakke ba to tsarkakakke ne amma wanda zuciyarsa batacciya ce mummuna ce to duk wani abin da zai ma ba zai fidda shi daga zamowarsa mummunan bataccen ba abin ki abin ganin kazanta da ce bawa bai kyautata zuciyarsa ba bai gyara zuciyarsa ba amma yana masallaci yana sallah ma'ana yana sallah ba Allah yake duba ba a sallata sa sai zama sallata sa bata amfane shi da kome ba tunda dai bai tsarkake zuciya ba wannan yasa ake cewa a tsaya a tsarkake zuciya shine babban ko mafi muhimmancin abu tunda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa attakawa haguna attakawa haguna tsoron Allah a zuci ne ba a goshi ba ta yawan sujjada ba a hanci ba ba a baki ba ta ɗaukar ƙurani a ce za a ta karatu ba a hannu ba ba a ce a ta rike carbi ko abin da ya kama da haka duk ba a nan tsoron Allah yake ba tsoron Allah a zuci ne zuciya da take a tsarkake ko ba ta yi wannan a zahiri ba tana nan bisa cewa tana tsoron Allah wadda take ko ba a tsarkake take ba duk abin da za ta yi ma a zahiri ta zama mummuna kazanta ce wadda bai kamata mai hankali ya tsaya sauraron ta ba wa ma'awahum jahannam makoma su ta jahannam jaza an bi ma kanu ya sakamakon abin da suka sance suna tsoronsa an musu sakayya ne da aka kai su ta jahannam saboda irin aikin da suke mummuna
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم منافقان ذات تيمكو رنسرن في ذات تيمكو رنسرن في لترضوا عنهم دون ويس سامو أشي كن يدرسوا kun ga cewa ai kin zuwan su yaƙi tare da ku dan suna da hanzari ne fahimtar ra'anu to shi kenan kun ji dai an faɗa muku dalilin da yasa ba su je yaƙi ba ko dalilan da suka sa suka ƙi zuwa yaƙi shi yasa dan sun kawo muku wani hanzari ku ce za ku yadda da su fa inna la la yari an alqawl fasiq to Allah baya yarda daga mutanen da suka kangararo mutumin da yake kangarare Allah ba zai taɓa yarda da shi ba ai Allah ba zai yarda da su ba wala an fa'ur rakum ma asahadillah in Allah ya fushi da mutum kuka ce wai ku kun yadda da shi to wannan yadda ta ku ba za ta yi wa mutumin rana ba tunda dai Allah ya yi fushi da shi shi yasa ake faɗa ko yaushe bawa ya ta kokari ya ga ya yadda da Allah ya ta kokari ya ga ya bar abin da zai saba wa Allah ba ya tsaya yadda da wani ba ko kokarin barin abin da zai fusata wani in bawa ya yarda da Allah to duk ma wanda zai ce ya yi fushi da shi ya je ya fushin da shi wanda da Allah ya da shi fushin wani kowa ya da shi ba zai cuce shi da komai ba haka nan kuma duk wanda Allah ya fushi da shi yadda wani a gare shi ba za ta amfane shi da komai ba yasa a yi ta kokari ya zamo ana neman yardar Allah ne da abin da za a yi a yadda da shi dan Allah ya yadda da shi abin da Allah bai yadda da shi ba ka a yadda da shi balagatu ma tasu wani wa ake kibara balagatu ma tasu ilaihi wara wa gairu za ma atarara arraitu bi shi'ril baraya wa ma arrahu illa miyarrahullah na yi abu da mutane suke taimin jinjina a kai amma ni gaskiya in dai ba ya samu karbuwa wajen Allah ba to ai ban yadda da shi ba ne kan duk jinjina da mutane za su yi min a kai ban dauke ta kome ba babban abin da na sa a gaba a ce abin da ya samu karbuwa wajen Allah ta baraka wa ta'ala ya samu karbuwa wajen Allah shikenan to al'arab الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب لا ربا ماذا هناك قويك أرض ماذا هناك قويك al'arabu ko al'arabu badda rufa irin wannan nasa sai yasa da kasara ko gyara ne ashaddu kufra su suka fi tsananin kafirci wani fara su suka fi tsananin munafinci min ahalil mudini daga ma'abuta birane mazauna garuruwa lida fa'in saboda su mazauna ƙauyuka wautarsu ta fi yawa wagilar da ɗaba'in da kaurin ɗabi'unsu wa bu'udihim an samayin ƙur'ani da cewa suna nesa daga jin ƙur'ani ko jin ilimi wannan kenan yake nuna mana babbar abin da ake yaban ɗan binni da shi shine yana kusa da inda zai ji ƙur'ani fiye da wanda yake zaune a ƙauye amma ya zama mutum yana zaune a birnin kuma amma kuma ba sauraron qur'anin yake ba ba zuwa yake ba matsar inda zai ji qur'anin yake ba to sai ya zama kuma ai ya fi muni fiye ma da mutumin kawai saboda ya zama gashi ana karatu a kusa da shi amma ba ruwansa da karatun ana qur'ani kusa da shi ba ruwansa da qur'ani ya zama kenan ka masalil himari hamilu asfara jaki ne wanda yake dauke da kaya mai amfani bai san amfanin kayan ba ana yi irin yadda su da yawa a yanzu akan samu haka sai kaga wani a kullum a makotansa akwai inda ake karatu amma shi in ya tashi ba ruwansa me ya dame shi da wannan to ka kamar wannan ya nuna bai san amfanin zama a irin wannan guraren ba dan da ya san amfanin haka da ya ringa matsawa ko kaka duk kankantar duk kankantar halartaka waje na wa'azi ko waje na ilimi waje na ambatan Allah mura wannan zaman zafi kar ka ɗauka cewa yau ai dan ka je kai minti goma ba komai bane ta yi wannan minti goma ita ce za ta yi ma rana a lahira akalla a ce kullum za ka je wajen da ake karatun minti goma ko wajen da ake wa'azin minti goma ko wajen da ake ambatan allah minti goma yayin to ko da wannan za ka je ai ya fi daga a ce gaba ɗaya kai ba zuwa kake ba sai masu yi si su gama kai kana gida ba ka fito ba ko masu yi su yi su gama kai kana can wani waje ba ta ta kake ba kana ta wani abu daban yasa ba wannan sai ya zama ana zaune a binni ne amma gwamma mazaunin ƙauyukan ma da mai irin wannan halin wa'ajdau su suka fi cancanta aula su suka fi cancanta Allah ya alamu da cewa su kasa gane su kasa sanin hududa iyakokin ma anzalallahu ala rasuli abin da ubangiji ya saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam min al-ahkami daga hukunce-hukunce wa shara'i da shari'o'i daga hukunce-hukunce ko shari'o'i wato shi ko wanda yake abin ni ana ganin ai hukunce-hukuncen da shari'o'in da ya san su ya za idan kuma ya zama bai sani ba fa zai zama shi din ma yana zaune a birni amma dan kauye ne imam malik dare Allah ta'ala ne yake cewa ai marabar dan birni da dan kauye sanin aure hukunce hukuncen aure da sanin hukunce hukuncen raban gado in ka samu mutumin binni yana zaune a binni amma bai san hukunce hukuncen auren da za ka yi masa tambaya guri nawa ne ake bata aure kafin duhuli guri nawa ne aure ke tabbata bayan duhuli bai sani ba sai ya matrus ba za mu je gidan malam maji to wannan ya zama ai cikakken dan ƙauye duk zaman da yake abin ne haka nan da za ka masa tambaya akan wata matsala ta raban gano ya matrus to ya zama dan ƙauye in ji imam malik in ji imam malik radiyallahu ta'ala magana tana nan a tafsirin qurtubi ya kawo ta magana da imam malik ya faɗa akan wannan na'am to shi ne yan kadan sai zama su suka mamaye duniya haka to wallahu alim ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne bi halqihi da halitta ta sa hakim wani fi sun ihibe a cikin abin da yake musu a cikin da abin da yake abin duk tsarin da Allah ya kawo ga halitta akwai hikima babba a ciki sai dai ta yi su halitta su gano hikimar ta yi su gano wannan hikimar ba wa rubba ma yu'udu na dilabu lakinnahu laysa bihim tilabu ومن الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب أقوي تكن العرب وأن كي زونا أقويك من يتهز ما ينفق wanda ɗauka yake cewa duk wani abu da aka ce sai ya ciyar fi sabilillah don taimakawa addinin Allah magarama kamar asara ce shi aka dora masa an ce kawo don a taimakawa addinin Allah to gani yake asara aka dora masa garamatan tara ce kamar tara ce aka yi masa husrana da asara li'annahu la yarju sawaba domin shi ba ya ciyar bane dan yana sa ran zai samu lada wajen Allah baya kauna samun lada akan ciyarwar wajen Allah bal yunfiquhum bal yana ciyarwa haufan dan tsoron kada a taba shi wa hum banu asadin wa gadafan masu wannan sifar su ne banu asadin da kuma banu gadafa yace ilam ka sani annal araba aqsam su laraba wannan mazauna ƙauyuka sun kasu gida daban-daban minhumul munafiquna a cikinsu akwai waɗanda suke munafukai wa qad taqaddama zikruhum fi qawli an matarci ya gabata a fadar ubangiji wanda larabi mai ta zama fi kuma garam akwai cikin laraba mazauna kawai wanda yake rukun abin da zai ciya yake zai bayar don taimaka addinin Allah a matsayin tara da asara to ko to ashe wannan din ma na kasa ko to su waɗannan dai an faɗi matsayin su wai ta su ne banu asalin daga alfani wai tarabbasu yanta zuru kuma da waya kullum abin da yake sauraro ya ga wata musiba ta afka mu a kullum shi sai ka ce ba mummuni ba yana fadar shi mummuni ne a baki amma zuciyarsa ba imani shi yasa kullum sauraron da yake musiba ta afka mu musiba ta afka mu ku shi ya gama da farin ciki ya gama da farin ciki dawa'irar zamani abinda kan je ya zawo a zamani an tankali ba alaiku a ce ta juyo gare ku fa ta hallasa a ce ya samu kubuta daga gare ku ya ba wanda zai sake zuwa ya ce masa sai ya ciyar don taimakawa addinin Allah musulmi na haƙiƙa koyaushe ba shi da buri irin a ce 'yan uwansa musulmi sun shiga cikin ni'ima da jin daɗi ba kuma abin da yake tawo da musulmi na hakika hankali irin a ce yan uwansa musulmi suna cikin wani hali maula mushau tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ce man sarratu musibatuna fal jannatu alaihi haram wanda duk wani abu wanda yake musiba ya same mu amma ya zama shi munna yake to ya tabbatar ba shi ba aljanna wanda wannan hukunci ne na musulmi gaba daya musulmi dan uwanka a ce wani abu musiba ta same shi amma kai kana munna saboda tunanin ko za ka samu kaza irin yana so da yawa ake samu ko sai a ga wasu daga ma wani hali da wasu suke ciki a nan su suka sa ran wai sai sun zama wani abu a duniya a kawo wani abu na araba ga wanda suke cikin wani hali ya fi zama abin ya biyo ta hannunsu su danne a danne rabi a danne fiye da rabi a waye gare su a can da suke cikin wannan halin abin da za a kai musu dan kaɗan ne ko ma a kyale su ba a kai musu ba kuma ana da'awar musulunci ana da'awar musulunci ga wannan ai ba musuluncin kenan ba musuluncin kenan zuciya duk inda take samu sai ya zama farin ciki take da haka ya zama musibar wasu zai zama sababin samu gare ta sai zama farin ciki da musulunci da
akwai kira'ar da'iratul su'i akwai da'iratul sauri ai da zuwa azab wani halaku a ne ai a cikin zuwa azaba da halaka su za su dauka la a dauka ba kowa su ne azaba da halaka za su kewayo a kan su ba ko a kewayo a kan su ba wannan wani shi ne ya kwaci ba da ke gabaki ɗaya abin da bayi ke faɗa duk wani abu da bayi ke faɗa to Allah ya lafi alim masani ne ya afani da abin da ke aikata ومن الأعراب ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب larabawa na wanda suke mazauna ƙauyuka man yi wanda su sun imani da Allah wanda sun imani da ranar lafiya wannan irin adalci na ƙur'ani a mutane in mutum dubu ne ya zama wani irin su daya ma'ana kamar a cikin kabila ɗaya ce ko mutanen gari ɗaya ne ko masu sana'a ɗaya amma sai aka samu ɗari tara da sassin da tara suna aiki ba daidai ba aka samu ɗaya yana daidai to wajibi in an tashi faɗa yau kuka su wannan ɗari tara da sassin da tara ɗin to a faɗi kuma abin da wannan ɗayan yake yi yayin ya zama kowa an ba shi kowa an ba shi sifarsa to shi ne an yi adalci shi yasa nan sai aka kawo maganar waɗansu larabawan mazauna ƙauyukan wanda su halayen ya bambanta da halayen wa'yancan da aka faɗa ya bambanta da halayen wa'yancan da aka faɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala ce akwai a cikin larabawa mazauna ƙauyuka mun yi mu'min lahi wanda su sun yi imani da Allah wa yawmin lahi sun imani da ranar lafiya da juhaina kamar kabilar juhaina su ko muzaina da kuma kabilar muzaina kamar gifaru kamar aflam wanda duk waɗannan manya ne kabilu mazauna ƙauyuka kuma sun musulunta sun yi ko da imani maza da ke cewa gifaru kafarar lahula wa aflam salama allah kabilar gifaru allah ya mata gafara a wata cikin akwai da abuzar rifati abuzar rifati daga garin rifafi da bano aslam ta da mahalla allah ya kubutar da su kada wani abu da zai tayar musu da hankali a kudan wadda yake rukon mayu abin da yake ciyarwa in an yi sun kawo wani abu don taimakawa bisa lillahi akan yada addinin allah to suna ɗaukar wannan kurba a matsayin kusa takar bata shi takar bata kusata inda Allah wurin Allah ta baraka wa ta'ala ba wani abu ne da za su tsara kusata shi wajen Allah ta baraka wa ta'ala wani ma'ana abin da ake nufi an na haɗuwar rukun abu cewa irin wannan ciyarwa tana kusata bawa yin zalla ta alai da cewa ya samu Allah ya yi da shi وليس معناه أن الرأي مكاني لا تسينا قصة تباوى لأن باويدا أن ينا توزيما أقول وتلك النفقة أتي والنسير تقرب من ذلك المكان لا تقصد فيه يسير وتنوى الأموجة فإنه سبيل دون أبني والإسياء قراءة أن لا ترتك لذاتي لا تقوى تعالى الله ألا يا ترتك لذاتي لا تقوى ya fito waje ya zama kamar mu halitta ke nan da muke nufin waje wani gura duk ya fada subhanahu wa ta'ala ya fata mutum da yake ba wani abu za ka mutunta shi da Allah tabaraka wa ta'ala yana ruwa abu da yake cewa ku tashi wajen Allah wa wasilata zantuwa kuma ila sadawati wannan motsin na biyu a yau wani zai sadawati wa wasilata yana da tsarin ila salawat rasul zuwa addu'a da manzo ne da'awa da rasul addu'a rasul ai da'awa ce ai addu'o'in da ana ruwa da turbuwa don manana sallallahu alaihi wa sallama shine wa da babba kulli ni'ima da ta duk wata ni'ima da ta sa daga dan adam duk wata ni'ima da bawa ya gani to wasa manzon Allah ne ya ya samu wannan inna ma ana qasim wallahu dinga tubo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli amalin a kowane aiki na Allah shi yasa ko a sallar ka dinga tubo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hali da nake ya aka ce manzon Allah ya yanzu idan da ake manzon Allah a bayan sa nake wannan sallar ya zan yi sallar yau yanzu sallar nan ta wadda za a kai da a nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka din ko da nayi da ta dace a ce an kai ta gabansa ko ko akwai gyara da zan yi inda zai zamo sallar ta fi dacewa a ce an nuna wa manzon Allah tunda dai manzon Allah ya faɗa hayati ya yaro kuma ba ta yaro ya faɗa rayuwarsa a wannan duniya karuwa ce gare mu idan ya koma ma ga Allah haka din ma karuwa ce gare mu domin da ayyukan da ake- da muke yi ana nuna masa in ya ga alheri ya gode wa Allah in ya ga ba daidai ba ya ta nema gafara ga al'umma to لأن الله تعالى لأنه لأن الله تعالى لأن الله تعالى domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ya annahu ba ta abbatana ya ma ya nemi ibada da gare mu ta fuskar kamun kafa da manzo ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ke ne da su ne ko musu ya ne na Allah fattabi ko ne to ku bi mu Allah ya so wanda yake ganin ko yake iya cewa zai iya samun saduwa da yadda Allah idan yake ya fi sallala sallan wasiɗatan ba tare da ya ji manzan Allah a matsayin wasiɗa ba ba tare da ya ji manzan Allah a matsayin tsanantuwa ba tsakaninsa da Allah ta baraka wa ta'ala to wannan aikinsa ya bace fahimtarsa ta tafi ko fahimtarsa ta tafi ibn masjid masanin Allah ibn masjid yake ba wani abu sai ko abin ratayawa ne da wanzu sallallahu alaihi wasallam domin ba dan wasu da ba na zaɓar mutu da abin da yake aka yi wasu da ya tafi kama kila kamar yadda aka faɗa kamar yadda ake faɗa wa ƙara ba a sashen malamai ya ce shi ne sai yi muhammadu bakari ayyu ri'in a dawo da ya kala ya rasu da za a sallallahu alaihi wasallam kai ne kofa ta Allah sai kadai kai ne kofa ta Allah ayyu min asalin da duk wani mutum da yake zai zo Allah ba ta wajen ka ba la ya ce ba zai samu shiga wajen Allah ba wannan da sallallahu alaihi wasallam shine kofar Allah mafi girma shine asirin Allah mafi daukaka samun saduwa da manzon Allah ilan lahi saduwa ne da Allah usulun ilan lahi saduwa ne zuwa ga Allah ba ko usulun ilan lahi هذا الثاني بما أن في واحد سوى تحسنا في أو تحقيق هل رأنا هذا من زعل هل من زعل هذا أنا wanda yake zai raba tsakanin su lam ya zuba ne ma'arfati da ba zai samu dandanan dandanan sanin Allah ba to ala na'am ina qurbatul hakika wannan abin da ke ciyarwa ai na faɗa can ciyarwa abin da ke ciyarwa ko wasu da kusa ce ne gare su ko ibada ce gare su idan min ra'i wasu ne akwai kira'a ko wato akwai kuma kira'a ko wato a gurbatu lau ibada ce gare su sai sai sai yi ruwan lau da sannan Allah zai shigar da su fi rahama fi rahama wato a gurbatu lau ibada ce da rufe inda ku wajen Allah ta bara ko ta ala ibada ce da rufe wajen Allah sai yi ke rumun da sannan Allah zai shigar da su fi rahamati a cikin rahamarsa jannati aljan wato ai duka rumun da za da ke za ta fusata ta samu da ubangiji an su an fahuwa inda suka ci da ita mahulisuna suna masu sarkacewa suna masu dubo Allah ta bara ko ta ala fiya cikin da muka wasu ne zan ta da rasu da sallallahu suna masu neman kamun kafa da wannan zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da sannan wani ne sai da su a rahamarsa aljanna a share da zani ya yi nuni da wannan gida na nuna da bin rahamati aljanna zuwa to abin da ake nufi da ramar aljanna min ilahi hali wa ilahi mahalli yana da cikin hali wanda ya sauka ana nufin wurin da aka sauka rama ce yake sauka a aljanna an saki ramar ana nufin aljannar aljanna da rama ke sauka a ciki ya sa majazi ne motsa usrari ila a alaƙarsa mahalli ne a ne an da ta mahalli wani rahama domin aljanna mahalli ne ga rahamar Allah inna Allah hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ghafur mai yawan gafara ne li ahli da ma'abuta duk wanda ya tsaya ko Allah to in laifukan da yake wanda ba a raba bawa da su domin bawa ba masu ne ba sai ya zama Allah a gafarta ba rahim mai jin kai ne kuma bi da su ga bayan ma musamman wanda suke ma'abuta biyayya a gare shi Allah ya azurta mu da gafarta sa da rahamta wajen da a tawassuli shi ne samun gaba tawassuli iri iri ne ana yin tawassuli da da aiki da ke ana yin tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa ana yin tawassuli kuma da bawa da ke to gaba ɗaya an gama akan cewa a yi tawassuli da aiki da ke haka nan an gamu akan cewa a yi tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa ko sufofinsa inda yake aka samu bambancin fahimta shi ne a tawassuli da wani daga cikin bayan Allah zuwa ga Allah da yawa malamai na hakika sun ce haka in daidai saboda akwai hujjoji da yawa akwai hadisi ala alama ya ya ma majini ta tausul bika ila rabbi fashfa'ani inda al-mawla al-azim wanda wannan hadisi ne aka rawaito akwai kuma wasu dalilai daban-daban wanda wakacin ba zai zaka da ambatar su amma ta alfijir ya bayyana ya fito in ya bayyana ya fito ba daidai bane a ci gaba da ce ko sha ba daidai bane a kan wani hadisi da ya zo ke kimuwa a wajen fahimtar har suke faɗar haka wanda ba yana magana a kan wannan matsala ba eh ba zai yana cin abin da yake bata a duniya a wajen mafi yawan malamai akwai yan kaɗan daga malamai da suke mutum ba ta azumi ba kamar masabar ya ba ta azumi illa iyaka a wajen kafara ba kafara a cikin mai yawa ba za su mace hukumu da kabirin zakat
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصير والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الله سبحانه وتعالى بين سبحانه وتعالى يتي والسابقون مغباتا الأولون نفركم sabiquna din mubtada ne awwaluna sifarsa min almuhajirina halin kasancewar su daga muhajirai wa hum man shahida badaran an ce ana nufin wanda suka halarci yakin badar wal ansar da mutanen madina aka ce wa hum man shahida badaran sabiquna alawwaluna abinda ake nufi da su in ji wasu malaman su ne wanda suka je yakin badar wanda suka je yakin badar akwai kauli da cewa a'a wanda suka yi hijira tun kafin yakin badar da ansaru tun kafin yakin badar akwai kauli da cewa mallil qiblatayn sallah wanda suka yi sallah ga baitul maqdis sanda ake sallah ga baitul maqdis kafin a dawo sallah ga ka'aba to akwai da akwai wanda suka ce wanda suka musulunta kafin budin makka sune as-sabiquna al-awwaluna shi yasa akwai zantuttuka da yawa a kansu shi yasa yanda sayyidi ibrahim lakani yake faɗa ne wasabiquna faraluhum nassan urif hadha wa fi ta'yinihim qad hutilif wanda suka sami kuna falalarsu an sani a fili don ko gashi ƙur'ani ya faɗa amma kuma an samu saɓani a game da ayyana su su waye sabiquna dinnan to shine an faɗi zantutuka da yawa akwai masu cewa baki ɗayan sahabbai ma domin kuwa duk wanda ya zo bayan su yabi kuma duk wani abu na annabi daga gare su aka karɓo kullu hadi minan nabi fa anhum malana ghayrahum dariqun sawa'un duk wata shirya ta annabi daga sahabbai ne Allah ya ƙara yadda a gare su shi yasa sun zama sabiquna maulan mu shawa madu tijani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa cewa ai duk wani wanda ya zo daga baya duk irin bajintar da zai a addini in aka kwatanta da bajintar sahabbai sai bajintar tasa ta zamo kamar tashin tsuntsun da ake kira durwa ne a kwatanta da tafiyar kiyashi kiyashi daga nan kan ya je bakin titi durwa la'alla ta haura katsina a wajen gudunta na tafiya shi yasa wato duk abin da zaka yi daga baya ba za ka kai kamar sahabban manzo ba sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren bangaren cewa su sahabbai ne sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama tayu wanda ya zo daga baya ya samu wata daraja ta wani bangaren wadda ko da su sahabbai sai ta yi a ce ba su samu ba yanzu kamar yadda zo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba za a yi wasu al'umma wasu al'umma za su zo wanda wanda ya yi aiki a cikinsu za a ba shi ladan hamsin za a ba shi ladan mutum hamsin sahabbai suka ce min na au minhum ya rasulallah mutum hamsin daga cikinmu koko daga cikinsu manzo Allah ya ce bal minkum mutum hamsin a cikinku to wannan kuma duban wani bangare ne amma dai a fifiko gaba daya bayan da za a yi wani ya kai kamar sahabi wanda bai ba sahabi ba ne ba zai taɓa zamowa kamar sahabi ba sai yasa su sahabai dukkaninsu adalai ne shi yasa wanda ya ce zai gaba da su ko wani a cikinsu to ya yi hasara babba kullu asabihi udulun fama a hasara qaumun lahum bihim ijwa'u to wallazi na taba'u da kuma wanda suka bi su bi ihsani da kyautatawa ila yawmil qiyamati tun daga zamanin sa'i zuwa ranar alkiyama suka bi su ta fuskar kyautatawa fil amali a wajen aiki da to radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wato an ce wakil almuradu bi wasu ka ce abinda ake nufi da sabiqun alawwaluna ahlu bai'atir ridwani wanda suka cappa ta yarda wato a hudaybiya mutum dubu ne ko da ɗari biyar wasu ka ce ana nufin ahalu uhud mutane wanda suka je yakin uhud wasu ka ce ai dukkan wanda ya shiga musulunci kafin budin makka dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yastawiyankum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala wanda yake ya ci da dukiyarsa tun kafin budin makka wanda ya yaki dan daukaka kalmar Allah bayan da za a yi a ce za a kwatanta shi da wanda daga baya ne ya ula'ika su wa'annan a azamu darajatin darajar su tafi girma min lazina an faƙo min ba daga wanda suka ciyar daga baya wa qatalu ko suka yaki daga baya ko da yake kullum wa'adallahu al-husna kowa kowanne daga cikinsu Allah ya masa alkawari alkawarin kyakkyawa to wanda wanda zai na taba wanda suka yi sai zuwa ranar alkiyama bai san da kyautatawa fashmar sulha a kulli zamani ya hada da dukkan managarta a kowane zamani ko a yau ka zo in dai ka tsaya kai ayyuka nagari to kai ma ka shiga cikin wannan alkawari na Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ka iya shigar da kanka ka iya fidda kanka kar ka ɗauka an faɗi wa'ancan ka ɗauka a kai baka riski wakacinsu ba kai baka samu wakacinsu ba a yau ka zo to a yau ɗin ma maganar yin aiki kyakkyawa ba ta rufe ba tana nan inda za ka tsaya kai aiki kyakkyawa to ka shiga cikin wa'annan ka shiga cikin wa'annan radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ai kabila amalahum ya karba ayyukan su asabahum alaiha ya ba su lada akai wa adahum malami udi ahada min halqi ya ba su abinda bai bayar da shi ba ga wani daga halitta an ba su abinda ba a bayar da shi ba ga wani daga cikin halitta wararu an su kuma sun yadda da ladan da ya ba su kabilu ba a adahu ma adahumullahu sun karba abinda Allah ya ba su lima fil hadisi ne abinda ya zo a hadisi me zai hana mu yadda alhali ka ba mu ya ubangiji abinda baka ba da shi ba ga ɗaya daga halittarka sai ubangiji ya ce ai ni zan ba ku abin da ya fi nan sai su ce wani abu ne wanda yake yafi wannan sai ubangiji ya ce zan sauka muku da yadda ta fala asar ba da ho abada ba zan taba fushi da ku ba bayan nan har abada bayan ibu daga yau ba ba bayan da za in fushi da ku a wa'adda lahum jannati ubangiji ya tada da musu aljanna tajri ta ta al'anharu da koramu ke gudana karkashinta wannan a kira'o'i shida ta ha ba min ita kadai ce ta zo haka ta jari ta ta wa fi qira'atin akwai qira'a bi ziyadati min da qarin min ta jari min tatiya wa hiya sab'iyatu ita ma ko wannan qira'ar sab'iyya ce ibn kasirin ga abdullah ibn kasirin makarancin mutan maka wanda shi abdullah ibn kasirin ya wafata hijira ta 120 hijira ta 120 abdullah ibn kasirin ya wafata wato shine nabi a wafati a cikin ƙurra'u sab'atu din nan makarantar nan bakwai abdullahi amirin ne kada ya riga shi wafati dan shi wafati 118 wa ma'alu abu dai sananne annahu ya qara'u bisilati cewa yana cikin qira'ar abdullahi ibn kasirin cewa duk inda mimi ta zo ta lamirin jami ya zamo a gabanta harafi ne mutaharriki to sai ya jata ba sai lalle alhamza ba inda warshu yake inda duk alhamza ta zo bayan mimi na lamirin jam'i to shi a ko'ina ma haka yake shi yasa shi kamar a wajensa suraɗan lazina an amta alaihimu wairil maghrubi alaihimu sai ya ja duka ba alaihim ba wannan yana daga cikin abin da shi yake banta da shi daga cikin makarantar nan guda bakwai yayin wato yana daga cikin abin da yake shi wajhul qira'ati na wajhul qira'ati dinsa to faman qara'a bi qira'atihi shi yasa wanda ya bi qira'arsa wanda ya karanta qur'ani da qira'ar abdan kasirin wasalat tabauhum wa anhum wa lahum sai wasalu a ittaba'u والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار da an yi shi'a ramatan mimi fil jami'i shine ya ja rama mimin a gaba ɗan wannan magana da sawi ya kawo kamar faɗakarwa ce ga wani abu da yanzu yake yawan afuwa sai ka ji a aya ɗaya an kararumo an karumo kira'ar wannan an karumo kira'ar wannan duk an haɗa a aya ɗaya wanda abinda da yawa daga malamai suka faɗa idan kana bin kira'a to ka kula da wannan kira'ar a wannan aya in ka kai wannan aya ka iya komawa wata kira'a ba laifi ba ne domin dukkan kira'o'in nan tabbatattu ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam kira'o'in nan bakwai kai goma ma gaba daya dukkanin su mutawatirai ne tabbatattu ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam da kowace kai kira'a kai daidai amma duk da cewa sun tabbata abinda ba a so shine a aya daya ta ce za ku gwama kira'a biyu ko fiye da biyu saboda wani wajen irin haka zai bayu zuwa kuskure yanzu misali akwai kira'a fatalaka adama min rabbihi kalimatu akwai kira'a fatalaka adamu min rabbihi kalimatin duk wayannan sabiye ne to yanzu idan mutum ya ce zai gwama in ya zo adamu ya faɗa da rufa in ya zo kalimatun ma ya faɗa da rufa to da allah a nan ina fa'ilin ina maf'ulin diye musu raba kaga ba wani maf'uli kenan ko fatalaka adamu min rabbihi kalimatun ai an yi ɓanna ko kuma ya karanta duk da nasba fatalaka adama min rabbihi kalimatin to ina fa'ilin sai ya zamo an yi ɓanna amma in an kiyaye kira'a ɗaya to sai a kaucewa irin wannan yawa abin da yasa aka ce ka agwama din dan gudun kada irin wannan ya afku yawa wanda irin wannan ya afku ko ai an yi kuskure duk inda aka samu fa'ili fi'ilin da yake muta'addi za a ce ina maf'ula ko duk inda yake an sami fi'ili za a ce ina fa'ilin sa gaje fatalaqa adama min rabbihi kalimatin to ina fa'ilin talaka an rasa fa'ilin kai dai baka ce adamu ba balle a ce adamu din ne fa'ilin baka ce kalimatun ba balle a ce kalimatun din shine fa'ilin amma fikira da yazo adama din a wajen da fata kalimatin kuma da faduwar kasara akwai ah, amma ba wato akwai kira'a da ta zo nan haka akwai kuma ta kira'a da ta zo nan haka amma ba wai guda ɗaya ba ba guda ɗaya da ta zo da haka shi yasa yake da kyau ya fi kyau yanda muhaqqiq ibn al-jazari ya tabbatar cewa in kana kira ka iya fita akwai wanda suka ce ai a mazauni ma ka kiyaye kira'a daya in ka tashi daga wannan mazaunin to ka iya komawa wata kira'a amma aka ce a ba dole haka ba amma dai abin dubawa shine a aya a aya ka kiyaye kira'a daya in ka kaita ka iya dako wata a- wata kira'a ya duk kirawo inan tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda ya kira'a da ɗaya daga ciki ya kubuta an faɗa kira'a wadda take shazza ita ce wadda ta haura kirawo innan goma jalaluddin suyudi yana faɗa a kaukabu saɗe wato wa ajma'u wa ajma'u anna shawazza lam yubah qira'atun biha walakin al-asah ka habarin fil ihtijaj tajri wa anna hallati wara al-ashari wa ajma'u malamai gaba ɗaya sun gamu anna shawazza cewa duk wata kira'a shazza wadda ta fita daga kira'o inda suke mutawatirai lam yubah qira'atun biha ba daidai bane a ce za a karanta qur'ani da ita ba daidai bane a ce za a karanta qur'ani da ita walakin al asaka barin fil istijaji tajri wa anna hallati wara al ashari qira'a wadda take shazza ita ce wadda ba ta cikin goman nan amma kira'o'in nan bakwai da kira'ar abu ja'afar da kira'ar yaqubu da kira'ar halafu duk waɗannan mutawatirai ne shi yasa da kowace ka karanta qur'ani kai daidai sai dai wannan maganar da aka yi wanda yake lalle a kula da ita to ubangiji ya tadada musu aljanna da ƙoramu ke gudana karkashi khalidina fiha halin kasance wasu abeban kaddara da wasu in sun shiga in sun shiga to ba magana fita har abada zalikal fawzul azim a ce mutum ya samu wannan ya sami yardar Allah ya samu aljanna ai wannan shine babban rabo mai girma ai zafaru bil maqsud allazi la yuraha an rabauta da abin da ake nufi wanda ba a kwatanta wani da shi ba abin da za a kwatanta da haka wa mimman haulakum وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم wamin man haulakun min al'arabi munafiqun ubangiji ya ce akwai munafikai a cikin waɗanda suke daura da ku ya ahlul madinati ya ku mutanen madina min al'arabi daga mazauna ƙauyuka da suke daura da ku a cikin ƙauyukan da suke dab da ku ku mutanen madina mazauna wajen ana samun munafikai shi yasa dole ku sanya za ku yi taitayi ku kula da su kasai muku ba daidai ba ka aslama kama aslamu wa ashja kama ashja'u wa gifar kama gifaru ana samun munafikai a cikin wayannan duk da cewa mafi yawan su mutanen kirki ne yanda aka faɗa a jiya Eh, yanda aka faɗa a jiya cewa mutanen kirki ne to amma ana samun yan tsiraru wanda ba na kirki ba wanda shi koyaushe wajen tafi da lamarin al'umma duk yanda maɓannaci ya kai ɗan kaɗan ko da ɗaya ne a cikin dubu to wajibi ne a kula da shi don ko in ba a kula da shi ba duk abin da 999 suke na gyara shi kaɗai ya iya abin da duk zai ɓata shi yasa dole sai an kula da shi da ka a duci ai shi ɗaya ne duk wannan yawan ina ai ya iya ɓatawa yayin ya iya ɓatawa wa min ahlil madina kai a cikin ma wanda suke zaune a madina akwai waɗanda suke munafukai wato munafiquna akwai munafikai ayaran kuma maradu alan nifaqi wanda yake sun yi taurin kai sun yi zurfi a munafinci lajufi sun yi zurfi a ciki wastamaru sun dore a kansa ba magana a ce su dawo abin ya riga ya shige su munafincin ya zama kamar jinin su ka ce za ka raba su ko ku ce za ku raba su da wannan munafincin abu ne wanda kamar ba zai yiwu ba la ta'lamu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam baka san su ba idabul nabi ana magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kulta in kace kaifa na fa'il mahu bi halil munafiqina huna ya ubangiji ya kore sanin manzon Allah da halin munafikai anan wa asbatahu wa as da alifi wa asbatahu ya tabbatar da sanin nasa fi qaulihi da yace wala ta'rifan nawm fi lanil qaul fal jawabu to amsa da za a bayar anna ayatan nafi cewa aya kore wannan zalat ta sauka ne kabla ayatul isba- a, isbati kafa aya da ta tabbatar da sanin nasa a da manzo bai sani ba bai san su ba amma daga baya Allah ya sanar da shi su daman ya faɗa ai inda an so da an sanar da kai walau na sha'u la arafna ka hum fala arafta hum bi simahum to ma an kace wala ta'rifannahum fi lahanil qawl kuma tayu yanda za a tara tsakanin ayoyin ba yanda shi sawi ya ba tayu abinda ake nufi kai tsaye in ka ce bara ka san su to zai ma wuya ka san su amma kuma in ka lura da abin da suke faɗa da yadda wasu ayyuka nasu suke gudana to a hankali za ka kai ga gane su za ka kai ga sanin su shi yasa kamar anan da aka ce la ta'rifuhum am la ta'lamuhum la ta'lamuhum an kore sani nasu na kai tsaye cewa ba mutane bane wanda yake kai tsaye zaka iya bullo musu ka gane su a'a sai ka nuna nutsuwa sannan zaka kai ga gane su akwai mutane wanda suke hulɗa da jama'a sun san haka akwai mutumin da yake zai zo ma da hanyar da zai iya rikitar da kai in ba ka nuna nutsuwa ba ka gane me ya dosa ma da wuya amma an ka nuna cikakken nutsuwa to sai ka iya ganowa cewa duk abin da yake ashe ga manufarsa amma ba wannan nutsuwa ce kai amfani da ita ba sai ta shigar da kai yayin ya zama ku daɗe baka ga am la ta'lamuhum la ta'lamuhum an kore sani nasu na kai tsaye cewa ba mutane bane wanda yake kai tsaye zaka iya bullo musu ka gane su a'a sai ka nuna nutsuwa sannan zaka kai ga gane su akwai mutane wanda suke hulɗa da jama'a sun san haka akwai mutumin da yake zai zo ma da hanyar da zai iya rikitar da kai in ba ka nuna nutsuwa ba ka gane me ya dosa ma da wuya amma an ka nuna cikakken nutsuwa to sai ka iya ganowa cewa duk abin da yake ashe ga manufarsa amma ba wannan nutsuwa ce kai amfani da ita ba sai ta shigar da kai yayin ya zama ku daɗe baka gane ba alhali shi ga ga manufarsa ehem, sai ta yi ka gan shi ya fi kowa saurin sallah alhali ba wanda yake kin sallah ka masa amma kuma yana yi ne haka dan amma idan ka tsaya ka karance shi ka nutsu sai ka iya gano dalilan da ya sa ma duk yake sallar cewa ba wai dan Allah yake biya yana yi ne dan wani abu to a shi yasa wato kamar magana ce da take nuna cewa ko aya ce ko ayoyi ne da suke nuna cewa a zauna da cikakken nutsuwa wajen mu'amala da mutane musamman wanda ake hangen tayu ya zama suna da wani abu wanda zai iya bayuwa zuwa bacin tafiya to a tsaya a nutsu a karanta su a nutse don a gano wani mataki za a ɗauka a kansu nanu na alamuhum ubangiji ya ce mu ne muka san su sanu azubuhum marratayn da sanu zamu yi musu azaba har sau biyu bil farihati ta fuskar mu kunyata su awil qatl ko ko ma a baka izinin ka kashe ashara bi zalika mufassiru yayi nuni da wannan ila annahu hutulifa fil marratil ula izuwa cewa akwai sabani tsakanin malamai a game da kunyata wadda za a yi musu a marra ta farko walakin alƙaular awwala sai dai zance na farko cewa ta fuskar kunyata su ne kuwa sahihu shine zancen da ya fi inganci domin hukunce-hukuncen musulunci a zahiri mai gudana ce bisa munafukai falami yi ƙuttalu shi yasa ba a ce a kashe su ba ba kuma a ce a kama su irin yadda ake kama kafirai ba amma kunyatar ita ce ta afku ta fuskar fidda su umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa a fidda su daga masallaci ko su fita da kansu in ba su fita ba a fidda su don abin da zuwa hadisi daga Abdullah bin Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba ya yabo ga Allah ya godiya gare shi sannan yace ku jama'ar da suke nan a cikin ku akwai munafikai shi yasa duk wanda ya ji na kira sunansa to ya tashi babu waje ya tashi daga nan shi munafiki ne sannan manzon Allah ya ce tashi kaiwa ne domin kai munafiki ne yana ta ambatan sunayen mutane har sai da ya ambaci mutum talatin da shida ya ambaci mutane har talatin da shida to wa azabil ahira sai kuma azaba ko azabil kabari azaba ta biyu azabar kabari da za a yi musu a lahira hazihi hiyal marratu saniya wannan ita ce marra ta biyu wasu ta ta salisa marra ta uku za ta zo fi kaulihi a fadin ubangiji sun mai duniya ila azabin azir sannan a mai da su zuwa azaba mai girma ta kasar azabul munafiqina salasa marrati azaba da ake wa munafikai ko za a yi wa munafikai ta zama har sau uku kenan akwai azaba a nan duniya akwai azaba ta biyu a kabarinsu akwai azaba ta uku in an yi tashin alkiyama a kai su wuta wanda su in an kai su wuta ma wutar da za a sa su ta fita kowa zurfi ita ce kasan kasa innal munafiqina fid darakil asfali minan nari walan tajid lahum nasira to huwan wannan ita ce wuta wa aharuna وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون وصف مبتدا مبتدا اعترفوا بذنوبهم wanda yake sun yi furici da laifinsu da bakinsu sun yadda cewa sun yi ba daidai ba da suka ƙi fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallama hasiluhu hasilin bayanin da ake a nan cewa wanda suka ki zuwa yakin tabuka sun kasu gida uku akwai ɓangaren da suke munafukai ne wanda suka ɗore bisa munafincinsu an faɗe su a faɗin ambatansu ya gabata a faɗin ubangiji wa halaɗu amalan salihan ومما حولكم من الأعراب ومما حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق to a wannan ayan an faɗi bangare na farko munafikan da yake munafincin sai munafincin ne yana su fita kuma suka dore bisa munafinci ba su tuba ba ba su nuna alamar za su tuba ba akwai kuma wanda su sun tuba wanda da bakinsu suka ce sun yadda abinda suka yi ba daidai ba ne sun yi furici da laifukansu sun yi gaggawa kawo hanzari ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hakika ubangiji ya ambace su inda Allah ya ce wa akharuna atarafu bi zunubihim khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba lahum an yatuba alaihim na a zuwa faɗin safai na biyu kuma bakunan ta amaluna ɗaya ɓangaren kashi na uku kuwa su ne wanda ba su gaggawa hanzarin ba hakika su ma ubangiji ya ambace su inda ya ce wa haruna murjauna li amrin lahi ma yi azuruhun ma ya tuba alaihim har zuwa faɗinsa hakiyin wa akwai wasu da suka yi furci da laifukansu minar tahallufi daga zaman da suke basu je yaƙi ba tare da annabi wannan jumlar na atuhu na a ce ga aharuna aharuna din da yake mubtada shi yasa ita rafu din jumla ce da take a mahallin rafa'a Eh, tana cikin jumloli guda shida da aka ce a mahallin rafa'a suke an gamu akai Eh, an ce jumlolin da suke a mahallin rafa'a guda tara ne guda shida an gamu akai guda uku da saɓani a ya karo bi zunubin sun yarda da laifukan su lirabbihim ga ubangiji wa tabu minha suka tuba daga gareta ta wa laysa muradu utarafu nas ba wai ana nufin sun furci ga mutane ba mutum dan yayi laifi Allah bai bayyana shi ba dan zai tuba ba wani bukata ne ya zo gaban mutane ya ce nayi kaza amma na tuba ya je ya tuba tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ba ana nufin sun yi firici a gaban mutane ba wata ko an fi son suka keta kawunansu abinda suka yi Allah ya rufe su suka zo suna faɗa sun yi fa inna zalika amrul la yajuzu irin wannan ba daidai bane lamari ne da bai halatta ba in akwai inda wannan yake daidai bari mata ya zama wajibi to shine tare da shehi mai wabawa tarbiyya shehul murabbi in ya sharɗanta ma cewa to fa shi tarbiyyar da zai ma sai in ka yadda duk abin da kai sai ka zo ka faɗa masa in baka zo ka faɗa masa ba to tarbiyyar taka ba zai ba zai ba to wannan ya zama dole ka zo ka faɗa masa amma shi kuma wajibi ne a matsayi yana cikin laduban shehunan cewa irin wannan ba sa tsinkayar da wani akai yawa ba sa tsinkayar da wani akai domin idan bawa ya zama an masa kashafi yana ganin a sauran mutane ya zama yana tsinkayar da wasu sabon ya zama babban illa a kansa hakanan kuma dan ya rike alkawari a faɗa masa abin da aka yi da aka faɗa masa ɗin ya zama yana ɗorarwa to shi ma abin sai ya zama ya fita daga matsayinsa ya zama bai cancanci ya zama shahul murabbi ba shahul murabbi ba haƙƙinsa ba ne ya haka kamar yadda likita ba zai feɗa cikin mutum ba ya ce ai ga kaza ga kaza a cikin in ya fede Allah Allah yake dai ya fidda cutar da zai iya fitarwa ya mayar ya gyara ya ga an tashi to shi mashahul murabbi zuciya yake gyarawa shi yasa Allah Allah yake ya ga an gyara komai yayi kyau an tafi lafiya to haladu amalan salih sun cuɗanya wato labarin shine haladu amalan wa'ansu sun cuɗanya aiki na kirki wa huwa jihadu shine yakin da suka yi kabla zalika kafin tabuka da an je yaki daban-daban daban da su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma yakin tabuka ne da aka ce a zo a fita sai suka ki zuwa su fita au itirafuhum bi zunubihim ko ko abinda ake nufi da aiki na kirkin shine su da kansu da suka ce sun yadda sun yi laifi au gairu zalik ko wani wannan ko wani wannan dai daga nau'o'in ayyuka na kirki wa ahar sayyi'a da wani kuma wanda yake mummuna wa huwa tahallufu shine kin fitar su min gairi uzurin warihi min gairi uzurin yara ne yana sawa min gairi warihin ba min gairi warihin bane kawai min gairi uzurin warihin in fitar su ba da wani dalili ba wanda yake a fili ba da hanzari da yake a fili ba asallahu an ya tuba alai abu ne a kusa ubangiji ya karbi tubansu ai ya kabala taubatahum ya karbi tubansu wata da jifil qur'ani a qur'ani in aka kawo magana cewa ana sa ran za ta afku bi manzilati taqi kama an ce lalle ma za ta afku ne da anna asa wa nahwa ha tufidul idma domin asa da makamancinta tana suna fa'idantar da sa rai wa man adma insanan fi shay'in wanda ya sa wa wani mutum rai ko a cikin wani abu summa harabahu minhu sannan kuma ya zo bai ba shi ba to kana aran alaihi sai haka din ya zamo aibi gare shi sai haka din ya zamo aibi a gare shi shi ya sa manyan mutane in dai za su samu rai a abu to sai sun yi in sun san ba lalle su ba to sun farko sai su nuna ma cewa ba fa za su ba don sun ce ba za su ba amma daga baya sun zo in abin kirki ne ai abu yayi kyau kana son kaza ba zan baka ba dan ba hali to amma daga baya aka zo aka ba ai yayi ya fi daga a ce eh zan baka kuma a zauna a hana din ko la taqulanna idza lam idza ma lam turid an tutimma alwa'ada fi shay'in na'am inna la ba'ada na'am fahishatu fa bila fabda idza khifta nadam da abinda baka da nufin ka cika alkawari akai to kakkace zaka abinda duk ka san ba ka da niyyar ka yi don an nema ka yi to kaka ce za ka yi domin bayan ka ce e za ka yi ka dawo ka ce a'a ko ka dawo ka aikata a'a abu ne mummuna kwarai shi yasa gwamnatin farko ka ce ba za ka yi ba in ya so daga baya din a ga kayi in ka haka ya fi kyau fa bila fabda iza hiftan nadam to hasanu qawlu na'am min ba'dillah wa ƙabihun ƙaunu la ba'ada na'am hasanun ƙaunu na'am min ba'adi la wa ƙabihun ƙaunu la ba'ada na'am to a li'annahu wallahu akram ubangiji ya fi karamci min an yi ɗumi a ahadan fi shay daga ya sa wani rai a kamar da wani abu sun malayu ɗihi ko sun malayu ɗiyahu iya sannan ya zama bai bashi wannan abun ba da annahu wa'adu domin alkawari ne wa huwa la ta'lafu alkawari ko na Allah ba yanda za a yi a ce an samu sabani a ciki abinda Allah ya alkawari ba yanda za a yi a ga sabani a ciki wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada inna Allah la yukhlifu al-mi'ad inna Allah hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala gafuru me yawan gafara ne ga bayi rahim mai jin kai gare su nazalat fi abi lubabata wannan ayar ta sauka ne a cikin lubaba abi lubaba wa jama'atin da wasu jama'a ausa ko anfusahum da suka daure kansu shi abi lubaba huwa rifa'atu ibn abdul munzir shine rifa'a dan abdul munzir kana min ahli sufati yana daga ma abota rumfan masallacin manzo raba da nafsahu ya daure kansa har dare goma sha biyu a cikin wata sarƙa ta ƙarfe mai nauyi yana da ya da ita ce takan zo ta kwance shi in wakacin sallah yayi ko kuma yana bukatar tsuguno ko abin da ya kama da haka ya gabata gare mu a suratul anfal cewa shi Abu Lubaba ya daure kansa a wani makacin kuma da sababin Banu Quraiza har sai da tubansa ta gabata can ya ayyuhal ladzina amanu la tahunullaha والرسول وتهونوا أماناتكم وأنتم تعلمون aka ce da kuma wasu jama'a kila asharatu an ce jama'an nan sun kai mutum goma wani kaulin aka ce ai takwas ne kadai wani kaulin ma aka ce biyar ne wani kaulin ma aka ce su uku ne su wayannan ba su je yakin tabuka ba tare da manzo shi ne ba su yakin tabuka ba tare da manzo sannan suka yi nadama bayan wannan yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wato ilal ga Madina ilal Madina ce zuwa Madina halafu sai suka rantse layar bidan ko layar bidan na anfusahum bisawari ko layar bidunna layar bidunna raba dayar bidu ahan Madina ta ma yafi kyau ba min din gadima ta kanta addada kanta ko wannan ma kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinata yayin da manzo Allah ya zo madina sai suka rantse la yarbi dunna anfusahum wallahi za su daure kawunan su da al'amudan masallaci wala yudliqunaha ba za su sake ta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama huwa alladhi yudliquha shine wanda zai sake ta zai kwance ta suka aikata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya gansu yace ah wannan kuma su waye faqila lahu faqila lahu aka ce da shi ba faqala ba faqila lahu aka ce da shi wayannan mutane ne da basu fita yaki tare da kai ba suka yi alkawari ga Allah cewa ba za su saki kawunan su ba har ya sai sai ya zama kai ne zaka sake su sai ka yarda da su manzo Allah ko sai yace ni ma ku na rantse da Allah cewa ba zan sake su ba ba zan karba hanzarin su ba bai da lagin sai in an umarce ni da ukwance su sai wannan aya ta sauka wa aharuna atarafu bi zunubihim khaladu amalan salihan wa ahara sayyi'a asallahu an ya tuba alai sai manzala ya karɓa hanzarinsu wa adala ƙahun ya sake su ya sake su to lamma balagan yayin da wato asu kwafisar jama'a da suka ɗaure kawunan su fi saurin masjidi a cikin al'amudan masallaci lamma balagahun ma na zala fil mutahallifina yayin da abin da ya sauka a cikin wanda suka ki zuwa yakin tabuka ya isar musu wahalafu suka rantse la yahulluhum illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa ba wanda zai kwance su in ba annabi ba fa hallahum manzo Allah ya kwance su lamma nazala yayin da wannan aya ta sauka
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم wallahu sami'un alim ubangiji yace ka karbi sadakata sadaka min amwali daga dukiyoyin su a karki zakka daga dukiyoyin su wal ma'ana abinda ake nufi huzbar al amwali karki sashen dukiyoyin allati yarju anha wanda suka ce sun fita daga gare ta lillahi dan Allah a cikin su akwai wanda suka ce tunda Allah ya tuba gare su to duk wata dukiya da suka mallaka sun batta sadaka don taimakawa addinin Allah to sai aka saukarwa annabi wannan ayar ake faɗa masa a cikin wannan dukiya tasu da suka ce sun bari don Allah a riki wani abu ba duka ba ka ɗebi wani abu a ciki wato shine sulusi to tudahiru da zaka tsarkake su wa tuzakkihim wato wal ma'ana abinda ake nufi huz ba'al al amwal allati yarju an halillahi wa rasulihi karbi sashen dukiyoyin su wanda suka ce sun fita daga gare ta dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazalika wannan kuwa cewa yadda wannan aya ta sauka a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwance su sai suka zo wajen manzo suka ce wannan ita ce dukiyoyinmu allati hallafatna anka wadda ita ta sa muka yi jirkirin fita daga gare ka muna so ka karba kai sadaka da ita haka malamai suka ce haka ake so duk wani abu da ya tare ka daga bin hanyar Allah to in ka gano haka ka dawo ka tuba tun dai zai yi ka ɗau wannan abin ka bada shi don Allah ma ka huta don ka nuna cewa tuban naka da gaske ne ka nuna cewa lalle ka san Allah ka dubi girman Allah tabaraka wa ta'ala ka yi tuba tuba na gaskiya ka tsarkake mu ka nema mana gafarar Allah sai manzon Allah ya ce ba a umarce ni ba da cewa in riki wani abu daga dukiyoyinku sai wani aya ta sauka huzmuna muwalihim karanta ta har zuwa ƙarshe ana nufin ya rasulallah a karki sashen dukiyoyin su ya zama sadaka gare su hala kaunika mu dahiran lam halin zama waka mai tsarkakewa gare su biha da wannan abin da kaɗi ba wato zakiyin biha kana tsarkake su da ita ko ma'ana taskiyatim ma'ana taskiyata su tammiyatuhum ƙarasu ko tanmihim tanmihim wa ma'ana tuzakihim wa ma'ana tuzakihim ma'ana tuzakihim tanmihim kana da ɗansu wata zai domin bisa babi an zahara kana ƙara musu alheri da sababin karɓarta shi koyaushe wani ya ba da wani abu nasa don allah to tsarkaka ya da haka ƙaruwa ya samu da haka illa iyaka in fa ya zamo ya bula dubban da ake bukata koyaushe abin da ake nema daga ne bayarwa ya dubi cewa ba fa wannan wanda ya ba ɗin ya ba ba allah ya ba Allah ya ba yasa ake faɗar wata kaya a nan akwai wani masani amma mai kuɗi ne ya san Allah amma kuma ga kuɗi ya fi da wani abu zai bayan sai ya ce da wani talaka ungo amma ba kai na baba ungo amma ba kai na baba me yake nufi karɓa amma fa Allah na baba kai ba yasa da abin da ka bayar ko dan Allah ai shine zai ma rana ba abin da ka bayar dan mutum ba in ka bayar dan mutum ya ringa durƙusa ma ne ai baya durƙusa ma ko ya ringa gaishe ka ko ya ringa faɗa kirkin ka to kai dan haka amma in kai dan Allah to ka dubi Allah kadai shi ma wanda aka ba din wanda yake talaka ne amma shi din ma masanin Allah ne sai ya ce kawo amma ba kai ka bani ba ta kowanne a cikin su ya dubi asali shi mai bayarwa ya dubi ya bayar ne dan Allah shi mai karba ya dubi cewa ai Allah ne ya bashi Allah ne ya bashi shi wannan kawai hanya ce da baiwar Allah ta biyo ta hannunsa amma a hakika ai ba mai bayarwa in ba Allah ba la la yudi illa Allah la yamna'u illa Allah Allahul mudi wal mani to to fahaza sulusa amwali wato za ka tsarkake su daga laifuffukansu fahaza sulusa amwali manzo Allah ya karbi sulusun dukiyar su aika fara ta lizunubi ne ya zama kankarewa ga laifuffukansu za a rika daga wannan cewa wanda ya ce dukiya ta gaba daya na sanya ta sadaka don taimakawa addinin Allah ko ga mabukata ya fidda sulusun dukiyar ya wadatar akan wannan imamu malik yake wannan shine masabar imam malik sai da yadda aya ta zo da umumi ya hada da zakka wadda take wajiba da kuma wadda take manduba da wadda take manduba ta da sulusu amwalim ya karbi sulusun dukiyoyinsu to wace sadaka biha ya sadaka da ita wa salli alaihi ai udulum kai te musu addu'a kai te musu addu'a inna salawataka haqiqa addu'ar da kake musu sakanun lahum sababin nutsuwa ne a gare su sababin nutsuwa ne ko na salawatu ka sakanun lahum hakika addu'a da kake musu sababin nutsuwa ne gare su wa fi hudu ya zo a cikin wato annan akwai kira'a akwai inna salataka sakanun lahum akwai kuma inna salawatuka sakanun lahum shine yace bil jam'i wal ifradi huna akwai kira'a biyu a nan wa fi hudin a surar hudu ko wanda ma za ta zo ita ma haka asalawa tuka ta muruka ko asala tuka ta muruka wanda da kira'o'i ne guda biyu sab'iye wal ma'ana abinda ake nufi da awa tuka addu'a da kake rahmatul lahum rahma ce ga al'umma waduma ne na nutsuwa ce gare su wannan da halin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama amma bayan wafatin manzo addu'ar halifarsa ya tsaya matsayin addu'ar wanda yake annabi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ayyukan da al'umma ke ana nuna masa ita safa da maraice in ya ga alheri sai ya ba Allah in ya ga ko ba haka ba sai ya ce nema mana gafara kamar yadda ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce rayuwata alheri ne babba gare ku a ce na koma ga Allah shi din ma haka alheri ne babba gare ku me yasa nace in na koma ga Allah ma haka din alheri ne babba gare ku saboda za a ringa nuna min ayyukanku a duk safiya da duk maraice in na ga ayyukan naku na kirki ne sai in taibo ga Allah in na ga ayyukan naku munana ne sai in ta nema muku gafara addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake tabbatacce ga al'umma da halin rayuwarsa da bayan wafatinsa ba a isna da wanda ya ɓace ya bauɗe daga gaskiya ya saba a wannan ya ce ai ba daidai ba ne wato ai haka ko a ce ka a ce za a saurari wata addu'a ta manzo ai ya rage mutum da aikinsa mutum aikinsa zai tsere da shi ya tsere da shi a'a a nemi addu'ar ta manzo sallallahu alaihi wasallama a nemi addu'ar ta manzo sallallahu alaihi wasallam a hakika addu'a da kake musu rama ce gare su sakanun lahum wallahu ubangiji wakila wasu ka ce wato rahmatu rahama ce wakila dumani to suka ce nutsuwa ce za su samu nutsuwar hankali bi kabuli taubati da karɓar tubansu wallahu ubangiji subhanahu wata'ala sami'u meji ne da dukkan abin da aka faɗa ali masani ne da duk wani abin da aka aikata masani ne da duk wani abin da aka aikata
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أشيب السن أن الله سوى أبنجي سبحانه وتعالى ko ya kabar taubata shine mai karbar tuba an ibadihi daga bayansa shine ubangijin da in an tuba yake karba akwai kauli da cewa duk mai laifi in ya tuba to Allah zai karba saboda ayoyi da yawa na Qur'ani wanda suke nuna haka wanda zai kabar taubata an ibadihi wa afu an sayyatu wa lam yaf'alu qabilu tawbi himin ta zai tabi na alim gafir qabilu tawbi gafir gafir zubu qabilu tawbi gafir zubu qabilu tawbi شديد الإقامة لا إله إذا الدول لا إله إلا هو كذا كشي قابل التوبة akwai ƙauli da cewa a'a in mutum yana aikin ba daidai ba ya tuba to ana kyakkyawan zaton Allah ya karba ne amma ba lalle ba illa iyaka idan kafiri ne shi ya tuba to wannan lalle Allah ya karba tubansa in ya musulunta yau ubangiji ya faɗa kulli lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ce ne da wanda suke kafirai in dai sun hannu daga kafircin suka daina kafircin to duk abin da suka yi a baya Allah zai yafe musu zai gafarta musu amma idan mummuni ne ya aikata babban zunubi to in ya tuba ba lalle a ce nan take Allah ya karba ba a wannan kaula zuwa ga wannan ne sai dai abdulsalam sai dai ibrahim lakani yake nuni a jawharatu tauhidi da ya ce sun mazunubu inda na kismani sagiratun kabiratun fassani min hulmata bu wajibin filhali wadanti kara in ya udlil hali lakin yujaddid taubatan li maqtaraf wa fil qubuli ra'ayuhum qad hitalaf wa fil qubuli ra'ayuhum fahimtar malamai qad hitalaf ta bambanta fil qubuli a game da karbar tuba wasu ka ce lalle lalle duk wanda ya tuba Allah zai karba wasu kuma suka ce a mummunin da yake ya tuba ana kyakkyawan zaton Allah zai karbi tubansa wa ya huzu sadaka ubangiji shine ya kabalu sadaka ta yake karɓar sadaka yake karɓar sadaka daga bayansa da suke yin sadaka daga bayansa masu yin sadakar domin sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa anna laha ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai yawan tuba mai yawan rahama ga bayi wal istifhamu a wato ala ibadi bi qabul tawbatihim arrahimu bihim wal istifhamu istifhamun na alami alamu litaqariri dan tabbatarwa ne ai su dinnan a matsayin su na mummune ai sun san wannan wal qasdu bihi manfa da haka tahayyu a motsa su ila tawbati zuwa tuba a motsa su zuwa tuba was sadaqati da kuma a motsa su zuwa si sadaka
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل تيدي دسو قل لهم كتير دسو وإن wanda suka yi laifi amma da bakinsu suka ce sun yi laifin wa imalu ce ne da su ku yi aiki awin nasi ko ko ka faɗa wa dukkan mutane ba magana ce wadda ta keɓance su ba magana ce da ake da kowa da kowa cewa kowa lalle ya tashi ya tsaya tsayin daka ya ga yana ayyuka na kirki kafin a zo matsayin aikin ya gagare shi yayin yadda manzo yake faɗa ka riƙe abu biyar kafin biyar ka riƙa daga yalwaka kafin kunci ka riƙa daga wadatarka kafin talauce ka riƙa daga ƙuruciyarka kafin tsufa ka riƙa daga lafiya kafin rashin lafiya ka riƙa daga rayuwarka kafin a ce mutuwa ta sauka yanzu dai bawa yana matsayin da zai aiki aikin da za a mora shi ma ya kuma ya fi kowa mora aikin da duk za a mora amma shi dinnan shi zai fi kowa ma mora aikin nasu shi ya sa me babban abin yi a tsaya a yi aiki a tsaya a yi ta aiki bisa wannan fassara kenan akwai kuma fassara da ta ce a abinda ake nufi kamar gatse ne ake musu cewa ku dinnan ku aikata duk abin da kuka so ko menene za ku aikata fasirar lahu amalaku da sannan Allah zai ga abin da kuke aikatawa wa rasuluhu manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam Allah zai nuna masa abin da kuke aikatawa wal mu'minun haka nan mummunai su ma za su gani wasa turar duna da sannu za a dawo da ku wato da aka ce imalu ma shi tun fi zalika adun azimul dayina wannan ya kunshi alkawari mai girma ga masu abin da Allah ya ce wa wa'idul lil asina akwai narko ga masu saba wa Allah wal ma'ana abin da ake nufi imalu ayyuhat ta'ibuna ku yi aiki ya ku wanda suka tuba au ayyuhan nasu umuma ko ko dukkan mutane ma abin umarta ne da su tsaya su yi aiki ku aikata ba shi to abinda ku so min hayr in alheri kuka yi fa yazukum alai Allah zai muku sakiya akai bis sawabi da abinda yake fitarta au sharri ko ko ku aikata abinda yake sharri fa yazukum alai bil iqabi Allah zai muku sakiya akan aikin naku mummuna da azaba au afullahu anku ko kuma ya zamo Allah ya yafe ku in Allah ya so sai iya yafe muku a kafirci ne da Allah kadai Allah ba zai yafe wa kowa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa duk laifin da bawa ya tara Allah da shi tayi Allah ya yafe illa iyaka tayi kuma bai yafe ba ashe tunda an faɗa babban mafita a tsaya a tuba tun akwai dama to a tsaya a tuba din tun akwai dama to nani wa farin nabiyakum zai ba ku labari da abin da kuke aikatawa ce ne da su ku aiki Allah zai ga aikin ku manzansa zai gani wal mu'minun mu'minai za su gani wasu turar duna da sannu za a mai da ku bil ba'as da tashin alkiyama ila alimil gaibi zuwa ubangijin da yake shine masanin duk wani abu wanda yake a boye duk irin yadda bawa ya kai ga ɓoye abu to Allah ya sani duk irin yadda mai ɓoyewa ya kai ga ɓoye abu to Allah ya sani wannan ya isar ma ka san girman Allah ka san isar Allah awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid yanzu a ce ubangiji shi kadai ne amma kuma duk abin da za a yi a gaban sa ake to wannan bai isar ma ba ka san girman ubangiji tabaraka wa ta'ala ga wannan bai isar ma ba ka san girman Allah fayu na biukum aillahi wanda shine Allah Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malu da irin abin da kuke aikatawa ay fayu hasibukum zai muku hisabi ala jami'i ma qaddamtum bisa baki ɗayan abin da kuka gabatar zai muku ah, zai muku sakayya zai ba ku labari da abin da kuke aikatawa fa yuzazikum bihi zai muku sakayya da irin abin da kuke aikatawa to Allah ya hore mana
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآهرون وسكما من المتخلفين ko min almutahallafina daga wanda aka bari ba su je yaƙi ba ko min almutahallafina wanda suka zauna suka ki fita yaƙi murjauna su wa'annan an dakatar da lamarinsu bil hamzi akwai kira'ar murja'una wa tarkihi akwai kira'ar murjauna ba alhamza kenan wadda kowace a ciki sab'iyya ce a mu'akharuna an taubati an jirkinta magana karɓar tubansu li'amrin lahi fihim bima sha'u har izuwa Allah ya umarni a cikinsu da abin da ya nufa har izuwa lokacin da Allah zai umarni a cikinsu da abin da ya, ya, ya nufa wato ai an kabuliha wato an jinkirta lamarin su da karɓar tuba wa illa in ba da haka ba faqad waqad minhum tawbatu ai sun tuba ba wai basu tuba ba sun tuba gar annam lam yatazulu lin nabiy sallallahu sai dai su basu kawo wani hanzari ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam a fili wa inna ma nadimu sun yi nadama ne wa hazinu sun yi bakin ciki wa samma mu ala tawbati sirra sun tsaya da zuciyar su bisa dole lalle lalle za su tuba a boye an jirkitar da su ga ramarin Allah a cikin su da abin da ya so in ma azibuhum ko dai musu azaba bi an yumitahum bila tawbati shine ya kaddara mutuwar su ba da tuba ba ita in ma danan ta zo ne lil ibhami dan a rufe ya za a bin nisbatil lil muhadamina amma rufewar ba wajen gari da fi fadar magana bane da Allah subhanahu wata'ala shi ya san yadda zai da su amma an rufe ne dangane da waɗanda ake faɗawa wa magana su waɗanda ake faɗawa wa magana su ne aka rufe a haƙƙinsu wal ma'ana anna Allah abhama alal muhadabin amrahum ana nufin ubangiji ya rufe lamarin su ga waɗanda ake magana da su ko dai ya rufe mutuwar su bilato bacin ba da tuba ba wa in ma ya tuba alaihim ko kuma ya karbi tuban su ay ya kabalu tawbatan ya karbi tuban su wallahu alim ubangiji masani ne bi halqihi da halittarsa da duk wani hali da halittar ke ciki duk abin da halitta ke ciki to Allah ya sani hakim gwani ne fi sunihi bihim a cikin yanda yake musu ai la yasalu amma yafalu ba a tambayar Allah daga abin da yayi ba wanda ya sai ce da Allah ya kai kaza ko me yasa kai kaza fala yi'u tararu ala akamihi ta'ala ba a cewa za a yi itirari za a nuna jayayya akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata wahum su wa'annan su ne as-salasatul atuna ba'du mutum uku da za a faɗe su a nan gaba wa kanu min ahlil madinati dukkan mutum uku dinnan ko mutanen madina ne a cikin su ba muhajiri ko ɗaya muraratu ibn rabi'i na farko muraratu ibn rabi'i muraratu ana faɗa bi ran milmimi da ramman mimi da waka abun malik da ka abun malik wa hilal ibn umayya da kuma hilal ibn umayya ta khallafu kasalan wa mailan ila da'ati su wannan sun bar zuwa wajen yakin dan zara kasala da karkata zuwa hutu la nifaqa ba wai dan munafinci ba wala mai atazuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam bas yan zari ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaire kamar yadda wani su yi fawa kafa abrahu shi yasa manzo Allah ya tsaye da lamarin su 50 lailatan har dare 50 ko ubangiji ya tsaye da lamarin su har dare 50 kafin a bayyana cewa a ƙarshe an karɓi tuban su wajarahumun nasu mutane suka kaurace musu a tare da nasu batuhun bado har sai da tuban su ta sauka daga baya wallazina
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ومنهم الذين اتخذوا مسجدا أتكم منافقين akwai wa'anda suka riki masallaci a nan akwai kira'a biyu akwai kira'a dawawi wallazina akwai kuma kira'a ba dawawi ba kamar kira'a mu'allazina ta hazo masjida wato ya fi kyau a ce shi allazina din mubtada ne ya zama mubtada ne to ta yi a ce labarin shine minhum yadda mufassiru ya kaddara wato haka din ya fi kyau to akwai a cikin munafukai wa'anda suka riƙe masallaci ba don kome ba don su cutar da musulmi wa hum suna ashara mutum goma sha biyu ne minal munafiki da daga munafikai mutum goma sha biyu ne a cikin munafikai suka riƙe masallaci ba don ibada ba ba don abauta wa Allah ba a'a rirara don kawo kishiya muraratan li ahli masjid quba don kishiyantar ma'abuta masallacin quba wato riraran din ko dai zama maf'ulin ajalihi ne ko kuma maf'uli na biyu ne na ittahazu na ittahazu wa kufra sun rike shi ba don komai ba don kafirci li'annahum banawhu bi amri abi amirin rahimi domin wayannan sun gina shi da umarnin abu amire wanda yake mai ibada ne na nasara daman shi bai musulunta ba gashi mahaifinsa musulmi ne ko ɗansa musulmi ne amma shi kafiri ne haka kuma ya mutu yana kafirin shi yasa wannan duk iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala da hukunci nasa kuma wannan yake nuna mana ba wai mutum a ce ya yi masallaci ba don me ya yi masallaci babban abin dubawa akan wani dalili me aka nufa da yin masallaci asali masallaci waje ne na bautar Allah ana yin sa ne dan bayi dan zukatan bayi su koma ga Allah a samu gurin da za a yi nutsuwa dan a bautawa Allah to amma kuma sai ya zamo tun da tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai masu yin masallacin ba dan haka ba gashi dai masallaci ne amma an yi shi ne dan a kishiyanta ga wa'ansu ko dan a cutar da wa'ansu don kuma karfafa kafirci ashe wani wakacin ta hanyar wasu masallatan ne ake shigowa da musulmi kafirci ta hanyar wasu masallatan ne ake shigowa da musulmi kafirci ya za ka ɗauka a wani a masallaci ne ya wani za faɗa masallaci a me aka faɗa suwaye masu faɗa me suka faɗa kuma suwaye su dole a tsaya a yi nazari ba wai ai an faɗa a masallaci ba ko ai aran nan ma a masallaci haka aka ce tun da gashi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu kafiri da ya tsara wa waɗansu wanda suke munafukai a zahiri suna nuna su musulmi ne amma a baɗi ne su ba musulmin ba ne suka yi masallaci ba don komai ba don su cutar da musulmi li'annahum ba bi amri abi amirin rahib liyakuna ma'aqila domin ya zamo matattara gare su ya kadun fi man ya ce min indi wanda duk ya zo daga wajensa sai ya sauka a wajen wanda zai turo sai sauka a wajen wakana zahaba ya zo ya kasance shi abu amirin rahil ya je ya tafi ya ci bi junudin min kaisara dan ya zo da rinduna ba junudihi ba hakurin bi junudin min kaisara dan ya zo da rinduna daga wajen kaisara likitalin nabi sallallahu alaihi wasallam don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama manufarsa masallacin ya zamo matattara ce ta rindunar da za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama daga masallaci ya koma ba masallaci ba ana masallaci ne don a girmama annabi ana masallaci ne don a faɗi matsayin annabi a ce a wajen kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah a ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqal ila usman nabiy min ismihi idza qala fil hamsil muazzin ashhadu wa ramal ila usman nabiy ila ismihi idza qala fil hamsil muazzin ashhadu an yi masallaci an sharɗanta a kiran sallah don a faɗa wa mutane matsayin annabi bayi su san ba mai ba mai yin halitta ba mai komai in ba Allah ba amma kuma ga anar sallallahu alaihi wasallam mai matsayi ne wajen Allah in an faɗi Allah sai an faɗe shi in an faɗi Allah sai an faɗe shi to amma ga wani ya gina masallacin dan ya tare rundunar da za ta yaƙi annabi a wannan masallacin shi yasa dan an samu daga baya wanda ya gina masallacin dan samun rundunar da za ta yaƙi musulmi ko haifar da banna a cikin musulmi ai ba mamaki ya gaji wa'yansu ne can da aka yi su a baya wata firika don rarrabawa bayanar mumini tsakanin mummune hasil zalika hasilin kista shi abu amirin rahib cewa shi abu amirin ya koma ibada tun kafin zuwan musulunci ya sa tufafi irin wanda suke sawa tufafi na fata ko gashi ya koma bin addinin nasaranci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai abu amir ya ce a wannan wani addini ne ka zo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dini Ibrahim na zo da addini sassauka irin addinin annabi Ibrahim sai Abu Amir ya ce aini din mako ita nake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a kakkace ita kake ai ba ita kake ba Abu Amir ya ce a kwarai ko ai ita nake ai ita nake sai abin da yasa zaka ce ni ba ita nake ba saboda ka sa wasu abubban a cikin addinin nan hanifi manzala ce ni ba wani abu da na sa a ciki ƙari yadda take haka na kawo ta sai dai na zo da ita fara ta tsaftatacciya sai abu amir ya ce daridan gariban wahidan wanda a cikin maganar nan da aka yi a cikin ya faɗi magana da ba gaskiya ba to Allah ya kashe shi yana abin jefarwa ba shi kaɗai ba kowa a danginsa tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce amin amin Allah ya amsa din wannan yake nuna ashe kafiri in yi addu'a ga Allah addu'a wadda take mai kyau to kai musulmi dan ka ce amin ba banna bane a sannan ba wai ka tabbatar da shi akan kafircin ba a'a kana nuna wannan addu'a dai da yayi kai ma kana so Allah ya amsa tunda addu'a ce wadda take kan daidai yasa shi wannan da ya addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin ya manzala sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a ba amir kangararre yayin da ranar yakin uhudu ta zo abu amir ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake kangararre ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da za in gamu da mutanen da suke nufin su yaƙe ka sai na goya musu baya na yaƙe ka tare da su a shi abu amir bai gushe haka ba har zuwa ranar yakin hunainu falan man hazamat in fa'ala ko yaushe lazimi ne in hazama ko in fa'ala ce falan man hazamat hawazinu yayin da hawazinu ta rushe yakin su ya kare ya isa abu amir sai abu amir ya fidda rai da can abin da yake gani ko da shawa dai an yi nasara a kansu to ai hawazun kabila ce karfa wanda ana ganin in dangane da karfi ne na yaƙi ma ai kamar tafi shawa a sannan shawa sun fi su dukiya sun fi su binnantaka amma karfin yaƙi hawazun sun kai inda suka kai yanda duk wata kabila a cikin larabawa tana shakkar su to da ya ga su kansu hawazunin gashi sun karaya sai abu amir ya fidda rai daga cewa ai za a ga bayan musulunci ya gano cewa to musulunci fa lalle ya zo ne don ya dore sai ya fita yana mai gudu zuwa ƙasar sham sai ya aiko ga munafukai cewa ku tanadi duk abin da kuke iya tare da sana daga ƙarfi da makami a ku gina min wani masallaci don zan tafi wajen kaisara sarkin romawa zan zo muku da rindina daga rumawa sai in fa'uhu fa'uhu rijo muhammad in yaso sai in fidda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabansa wato da a iya faɗa ma da nasba fa'atiya tunda kamar jawabin a'iddu ne jawabin am